الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب وجوب ملازمة الجماعة المسلمين عند ظهور الفتن
باب الأمر باب الأمر
باب الأمر أكبر باب معنى نكسن to na kasansa ne to sun to باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن babin cewa an yi umarni da cewa a lizarci jama'ar musulmi yayin bayyanar rigingimu نعم وفي كل حال da kowane hali ma
وتحريم الخروج على الدعاة da kuma haramta cewa kada mutum ya ce zai kangare biya- biyayya ga waɗanda suke shugabannin musulmi Mm.
cewa lalle lalle wanda suke shugabannin musulmi a a tsaya a bi su kan a ce za a kangare musu مم. ومفارقة الجماعة da rabuwa da jama'a نعم حدثني محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي Mm.
أنه سمع أبا إدريس الحولاني يقول ya je a ba idris al-haulani yana cewa سمعت زيفة بن اليمان ya ji zafta يقول bin liman yana cewa كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga alheri Mm.
in ne kaza na kirki me zan samu Mm.
me zai sabauta min مم. وكنت أسأله عن ni ko الشر na kasance ina tambayar sa daga abin da ba mai kyau ba wato koyaushe ni abin da nake tsoro abin da yake ba mai kyau ba مم.
mahafata نعم ayyuka عن ne الخير.
don tsoron kada haka din ya riske ni kada abin da yake ba mai kyau din ba ya ce ya riske ni
فقلت يا رسول nace الله ya rasulallahi إنا كنا في جاهلية datan muna rayuwa irin ta jahiliya Ah.
muna rayuwa irin rayuwa ta jahiliya وشر muna cikin sharri وجعلنا الله بهذا الخير sai Allah ya kawo mana alherin nan musulunci ya zo فهل بعد هذا الخير شر akwai wani sharri bayan wannan alherin akwai wani sharri kuma yanzu kam ga musulunci ya zo ga mutane sun karɓi musuluncin ba kakkautawa ana ta ƙoƙarin ayyuka na, na musulunci to amma nan gaba abu zai rikice kuma a koma irin halayen da
قال نعم manzo Allah ya ce kwarai
فقلت nace هل بعد ذلك شر من خير to bayan wannan sharrin in sharrin nan ya zo za a samu wani alheri قال نعم ya ce kwarai وفي دخن amma fa a cikin wannan alherin da za a samu na daga baya Mm.
akwai hayaki-hayaki Mm.
wato alherin ba tsantsansa ba ne Mm.
ba irin yadda yake na farko ba Mm.
zai zo ne da wani hayaki-hayaki
قلت na ce وما دخنه menene wannan hayaki-hayakin da zai zo a cikinsa قال sai manzan Allah ya ce قوم يستنون بغير سنتي wasu mutane ne da za su zo za a ga gashi masu jagora ne a addini amma suna kawo tsari ba tsari na ba
ويهدون بغير هديي za su shirya ba da shirya ta ba تعرف منهم وتنكر wani abin in sun kawo za ka tabbatar kai ma cewa ya yi daidai amma wani abin in suka tashi kawowa to kai kanka ka san cewa wannan ba daidai ba ne
فقلت sai na ce هل بعد ذلك الخير من to شر akwai wani sharri da zai zo bayan wannan alherin قال ya نعم ce ƙwarai دعاة على أبواب akwai wasu جهنم masu kira da suke kan ƙofofin wuta
من أجابهم إليها قذفوه wanda ya amsa فيها musu zuwa abin da suke kira sai su jefa shi a cikin wutar
فقلت يا رسول الله sai na ce in ji huzai fatu ya rasulallahi سفهم لنا kasbanta mana su waɗannan mutanen قال نعم sai manzo Allah ce kwarai ko zan subanta muku su مم. قوم من جلدتنا mutane ne irin fatan mu ɗaya da su
ويتكلمون بألسنتنا kuma suna magana da irin harshen mu
قلت يا رسول الله amma kuma gashi abin da suke kira zuwa gare shi Mm.
wuta مم.
sai na ce in ji huzai fatu ya rasulallahi مم. فما ترى إن أدركني ذلك me kake ganin zan yi wata shawara za ka bani idan Allah ya sa na riski wannan wakacin in na riski wannan wakacin wata shawara za ka bani Ala, sai manzo Allah ya ce talzamu jama'atul muslimina.
abinda zan ba shawarce ka shine ka lizurci jama'ar musulmi kakka yadda ka fita daga jama'ar musulmi wa imamahum.
ka lizurci jagorar musulmi
Fa qultu sai na ce fa in lam takul lahum jama'atun kuma wala ya zama imamun.
sannan din gaba daya ba su da jama'a ba su da jagora sai yaya kuma Kala, dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa tazil tilkal firaqa kullaha.
firai ka nisanci tilkan firaka kullaha dukkan wannan kungiyoyin gaba daya ka ware kawai kai zaman ka
Walau an ta'adda ala asali shajaratin.
koda zai kai ga matsayin a ce sai dai ka je ka yi cizo ka kama gindin bishiya
Hatta yudrika kal ka mautu.
zauna a haka din har mutuwa ka ta riske ka Hmm. Wa anta ala zalika.
Alhali kana bisa wannan sifa da aka ambata مم. حدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يا بن حسان حا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى وهو بن حسان حدثه معاوية عن ابن السلا- سلام حدثنا زيد بن سلام عن ابي سلام قال قال حذيفة بن اليمان kuzar dum liman ya ce قلت يا رسول na ya الله rasulallahi إنا كنا بشر da can muna cikin wata rayuwa wadda take mummuna muna rayuwa ta shirka ta kafirci فجاء الله بخير Allah ya zo da mana da alheri musulunci ya zo ونحن فيه gashi yau mun waye gari muna cikin musulunci فهل من وراء هذا الخير شر za a samu wani sharri da zo zo bayan wannan alherin akwai wani sharri da zai zo bayan wannan alherin قال نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kware
قلت ya ce هل وراء ذلك الشر خير akwai wani alheri to da zai zo bayan wannan sharrin قال نعم ya ce kware قلت na ce هل وراء ذلك الخير شر to shi ma wani alherin kuma in ya zo bayansa wani sharri zai sake zuwa قال نعم manzo Allah ya ce kwarai kuwa قلت كيف ya ce ah ya za a yi wannan a ce ana cikin alheri sharri ya zo ko ana cikin sharri kuma alheri ya zo قال ya ce يكون بعدي أئمة abinda za a yi a samu lalacewar lamura za a samu wanda suke shugabanni bayana لا يهتدون بهدايا amma a matsayinsu na shugabanni a maimakon su yi aiki da shirya ta sai zama ba ruwansu da shiryar tawa ولا يستنون ba sa بسنتي bin tsari na وسيقوم فيهم رجال za a samu wasu mazaje da za su tsaya a cikinsu قلوبهم قلوب الشياطين zukatansu zukatan shaidanu ne في جسمان إنسان amma kuma jikin- jikinsu jikin mutane مم.
ga jiki na mutane amma zuciya ta shaidan su ne za su tsaya tsayin daka kare wa'annan jagororin wanda ba sa aiki da shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kowa iya magana za ka gansu kamar mutane na kirki alhali zuciyar tasu ba zuciyar mutane ba
قال a hudu ya fatu ya ce قلت sai na ce كيف أصنع يا رسول الله إن يا- أدركت ذلك ya zan yi da ta shawara za ka bani kan me zan yi in Allah ya sa na riski wannan wakacin قال manzo Allah ya ce تسمع وتطيع للأمير kai je kai biyayya ga wanda yake shugaban musulmi
وإن ضرب ظهرك ko da za a doki bayanka kakka ce za ka yi tawaye وأخذ مالك ko da za a karbe dukiyarka وس- فاسمع to ka وأطيع ji kai biyayya ka ji kai biyayya kakka ce za ka yi tawaye tawaye so dawa sharri yake ƙara kawo
حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا جرير يعني بن حازم حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن ربا- رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من خرج من الداعة wanda ya fita daga biyayya وفارق الجماعة ya rabu da jama'a ومات ya mutu a wannan halin mata mitata jahiliyatan ya mutu mutuwa ta jahiliya ya mutu mutuwar wanda bai san musulunci ba musulunci bai san shi ba
wa man qatalata tarayata ummiyata rati ummiyata ummiyatu wanda ya yaƙi ƙarƙashin tuta a ƙarƙashin tuta ta lamarin da ba a san kansa ba haka kawai akan magana da ba wata hujja akai wani ya ja a yi ta faɗa a yi ta faɗa to wanda ya shiga irin wannan faɗan يغضب لأسبة yana fushi don an taɓa wata jama'a tasa kawai أو يدعو إلى ko أسبة yana kira ya za goyon bayan jama'a ba wai don cewa suna da gaskiya ba a'a don su wane ne wane ne kawai أو ينصر ko yana taimaka أخوته wata jama'a فقتل aka kashe shi a irin wannan فقتلة جاهلية to an kashe shi irin kisa na jahiliya an kashe shi a matsayin wanda ba ba shi ba musulunci وما خرج على أمتي يضرب wanda ya ظهرها kangare wa وفخذها.
al'ummata ya zama ba ruwansa zai doki managarcinta zai doki mabannaci an san al'umma ana samun mabannata ba wanda ya ce ba mabannaci amma do Allah do annabi ka je masallaci inda masu sallah suke ka kashe jama'a a sannan ai akwai na kirki ko Mm.
ta yi hakika a cikin wanda suke wajen akwai mabannata to amma a wajen ai lallai akwai na kirki to yanzu wannan a wanda ya irin wannan wala Wala ta tahashe hashe mu'miniha mu'miniha.
ya zama baya kiyayewa daga ya taba mummuni ba ruwansa shi kowa tabawa zai wai ai yana da manufa ولا يفي لذي أحد أحده bai san ya cika alkawari ba ga ma'abucin alkawari وليس manzo مني Allah ya ce ba ruwana ba ba ruwansa da ni ولست ni منه ma ba ruwana da shi ba ruwana da shi ba ruwansa da ni wanda duk ya irin wannan
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري Mm.
حدثنا عباد بن زيد حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة قال أبو قال هريرة رضي صلى الله عليه الله وسلم يأتي يناوي حديث kamar جرير hadisin can da jariru ya rawaito daga abi kasir ne yahin daga abi huraira وقال ya ce لا يتحاشى من مؤمنها a baya kiyayar mummuni in ya tashi banna banna yake wadda za ta taba kowa sai kowa ya ji Mm.
da sunan wai ai shi kare addini yake ko kira yake ga addini
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره قال abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya ce ما خرج من الطاعة wanda ya kangare ya fita daga biyayya ga wanda suke shugabanni وفارق ya rabu da الجماعة jama'ar musulmi ثم مات sannan ya mutu a wannan halin مات ميتة ya جاهلية mutu mutuwa ta jahiliya
ومن قتل تحت wanda راية aka shirye حزبية karkashin tuta ta kira zuwa abu wanda ba a san kansa ba ba a san gindinsa ba يغرب للعصبة yana fushi dan kawai an taba wasu ويقاتل yana للعصبة yaki dan kawai an taba wasu goyon baya kawai وليس من to أمتي wannan ba a cikin al'umma ka in za ka goyi baya ka goyi bayan gaskiya ba cewa an taba suwana ba Na'am.
an taba suwana ai da ku aka taba a'a an taba masu gaskiya an taba mai gaskiya wannan fa
وما خرج من أمتي على wanda أمتي a cikin al'ummata ya kangare wa al'ummata yana da awashi musulmi ne zai karanta qur'ani zai komai amma ya dinga cewa ai ya ma fi kowa aiki da qur'ani amma kuma gashi ya kangare wa al'umma al'umma ta rasa zama sakat saboda shi ta ta rasa kwanciyar hankali saboda shi يضرب برها وفاجرها ba ruwansa ya sari na na kirki ya sari banda yake mabannaci لا يتهاش من مؤمنها baya kiyaya daga wanda yake mumini baya kyale mumini ولا في بذي أهدها baya cikawa da ma'abucin alkawari وليس shi مني ba wannan ba ruwana da shi ba nawa ba ne
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن غيلان بن جرير بهذا da الإسناد wannan sinadin أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث a abin rusa ma a sasar wayar bai faɗi cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce manzo Allah ya ce وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu ya ce من أحاديثهم na hadisu
دسنا حسن بن ربي دسنا عمار بن زيد عن الجادي أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallam ya ce من رأى من أميره شيئا wanda ya wani يكرهه abu daga jagorarsa sarkinsa wanda yake ke abin da yake ba daidai ba فليصبر ya jure ya haƙuri فإنه من فارق الجماعة شبرا domin duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi gwargwadon ɗani ɗaya ومات ya mutu ميتة ya جاهلية mutu mutuwa ta jahiliya ya mutu irin mutuwar waɗanda musulunci bai rufe su ba su san musulunci ba musulunci bai san su ba
حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا عبد الوارث حدثنا الجعد حدثنا أبو رجاء الأعرابي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace من كره من أميره شيئا wanda yake wani abu daga wanda yake jagorarsa فليصبر عليه to ya jure ya hakuri bisa wannan فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا domin lamarin da sha'anin bayan da za a samu wani a cikin mutane da zai kangare wa shugaban musulmi ya ko da gwargwaron tsani ne ya fita daga tsarinsa ومات ya عليه mutu bisa wannan halin إلا مات ميتا sai ko ya mutu mutuwa جاهلية irin ta jahiliya
حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا المؤتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلد عن جندب بن عبد الله البجلي قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تاترات أمية wanda aka kashe shi karkashin tuta ta yaki akan wani abu wanda ba a san me manufa ba me takamaiman manufa يدعو أسبية yana kira zuwa goyon bayan wasu kawai أو ينصر wanda taimakon أسبية goyon bayan wasu kawai وقتلة to an kashe shi جاهلية irin kisa na jahiliya حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال da nafi'u ya ce جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع mu'in حين كان من امر الحرة ما كان yakacin da aka yi abin da aka yi daga lamarin yakin harra wato yakin da aka yi aka kashe tsewa a madina wasu da yawa cikin sahabbai wasu 'ya'yan sahabbai aka yi banna bannar da ba za a so a ji irinta ba مم، زمن يزيد بن معاوية yanzu muawiya yake halifanci فقال ya ce ادره لابي عبد الرحمن shi وصالة abdullahi bin mudi'in sai ya ce ku kawo matashi dan abu abdurrahman ya samu abin da zai jingina wato shi abu abdurrahman alkunya abdullahi bin umara نعم فقال sai ya ce da shi اني لم اتك لاجلس ban zo nan ba don in zauna ban zo اتيتك don ka bane don in zauna اتيتك لاحدثك حديثا na zo ne don in faɗa ma wata magana na zo ne don in faɗa ma wata magana سمعت رسول الله صلى Na الله zo عليه da Allah وسلم sallallahu alaihi يقول wasallam yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya zo da Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من خلع يدا من wanda ya دعاته ne hannunsa daga biyayya لقي الله يوم القيامة لا ya yi حجة da Allah ranar له alkiyama ba shi da hujja ومن مات وليس wanda في ya عنده mutu al'ali بيعة bai da camfa da wani shugaba مات ميتة جاهلية
ya da gode in yana cikin wanda suka kangare wa yaziru مم.
Ah, wato yana cikin wanda suka kangare wa yaziru a ranar da aka yakin harama shi ne wanda ya jagoranci ƙuraishawa Ah, shi ne wanda ya jagoranci ƙuraishawa shi yasa shi alamun umara ya je ne don ya masa nasiha cewa wannan kangare wanda ya ta wayan nan da ya ba daidai ba ne نعم ya kamata ya dawo ya gyara duk da cewa dai waɗanda aka yi wa tawayen matsannata ne sun kake da ta kai a ƙasa amma dai tawayen da aka yi musu ba abinda zai ta illa rigingimo kawai
وحدثنا بن نمير حدثنا يا بن عبد الله بن بكير حدثنا ليس عن عبيد الله بن ابي الجعفر عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن نافع عن ابن عمر انه اتى بن مديء ya je wajen abdulhamid mudi'in فذكر عن النبي صلى ya الله عليه ambata da وسلم annabi sallallahu alaihi ناوه wasallam kamar wannan hadisin da ya gabata حدثنا عمرو بن علي حدثنا بن وادي حا حدثنا محمد بن عمرو بن بجلة حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا wato shi Muhammad هشام ibn Amr ibn Jabalata da ya- daga ya karbo daga Bishrun Umara to da shi Bishrun Umara da Ibn Mahdi suka ce haddasana Hisham ibn Sarin an Zaid ibn Aslam an Abi an Ibn Umara عن النبي صلى الله عليه Abdullahi وسلم ibn Umar ya بمعنى karbo daga حديث Annabi نافع sallallahu alaihi wasallama da ma'ana hadisin Nafi'u da ya An Ibn gabata, Umara.
daga Abdullahi ibn Umara
babu hukuman farraka amral musulmi na huwa mujtama a babin hukuncin wanda ya raba lamarin musulmi alhali da can kansu na haɗe a samu musulmi kansu na haɗe a shiga tsakani a yi kutu-kutu sai an raba a waye gari ana cewa wannan kafiri ne wannan kwabi shi bai san me yake ba
حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علقة علقة قال سمعت أرجفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إيش سمعت أرفجت ناجي أرفجت قال أرفجت يتي وأن شي صحابيني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa
إنه ستكون حنات وهنات lamarin da sha'anin za a ga wasu abubba masu tada hankali za a ga wasu abubba masu tada hankali wanda suke shugabanni za su ringa abubba wanda duk wanda ya gani ya san ba daidai ba ne bai dace a yi haka ba ومن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة amma dai ko da an yi daga irin wannan a haƙura a haɗa kai kada a ce za a ringa rarraba domin duk wanda yake nufin ya raba lamarin al'umman nan وهي جميع alhali kan al'umma na haɗe فضربوه بالسيف ku sare kansa da takobi كائنا من ko shi كان waye ko shi waye مم. وحدثنا عمرو بن خراش حدثنا هبان حدثنا أبو أوانة حا تهويل.
حدثني القاسم بن زكريا مم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان ها وهذا قال فلسفه إسحاق ابن بن ابراهيم إبراهيم اخبرنا أخبرنا أبو ابن أوانة راهويه امرنا المصعب بن بن مقدام مقدام الحسني حدثنا إسرائيل حا حدثني حجاج حدثنا حدثنا عارف عارف بن بن الفضل، الفضل حدثنا حدثنا عمار عمار بن بن زيد، زيد حدثنا حدثنا عبد الله بن المختار ورجل ورجل سماه.
سماه كلهم عن زياد بن علاقة dukkan wa'annan sun karbo hadisin daga ziyad ibn ilaqata عن shi kuma أرفجة daga arfajatu عن النبي daga صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam da mislihi kamar hadisin nan da ya gabata غير أن في حديثهم جميعا Sai da hadisin gaba daya ba farihu fi sayfi ba fakatulu
وحدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا يوسف بن أبي يعقوب.
عن ابيه عن ارفجة قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Sanadin ya يقول zo daga mafi takaitar sinadar musulun domin tsakanin musulun da manzo mutum hudu ne iyakarin da yake kaiwa kenan da a sayi musulun ba hadisin da ya zo za a ce tsakanin musulun da manzan Allah mutum uku sai dai Na.
mutum hudu kamar wannan ga sunan abi shabata ga yau sunan abi afur ga shi abu ya afur din ga arfajir Mm.
iyaka da suke tsakanin su kenan da manzo na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa من أتاكم wanda ya وأمركم zo muku جميعا alhali kuna haɗe Ala kan kuna rajulin haɗe wahidin.
kun bi mutum ɗaya يريد أن يشق yana أساكم nufin ya tsaga sannan ku ya raba lamarinku أو يفرق ko ya raba جماعتكم ƙungiyarku فقتلوه abinda za ku yi ku kashe shi kawai
باب إذا بوي لخليفتين babin cewa me za a yi idan aka yi caffa ga halifofi guda biyu
وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن جويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال a abu sai da huri Allah kara da gare shi yace قال رسول الله صلى Allah الله sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce إذا بويع idan aka yi لخليفتين caffa ga halifofi biyu فقتلوا الآخر ku منهما kashe karshe a cikin su
باب وجوب الإنكار على الأمراء babin cewa idan wanda suke shugabanni sun aikata ba daidai ba wajibi ne a fito fili a faɗa musu cewa abin da aka yi ba daidai ba ne faɗa musu ba daidai nan ba ba wai yana nufin a kan gare musu Na'am.
a faɗi gaskiya cewa wannan abu da aka yi ba daidai ba ne amma ba cewa aka yi a yaƙe su da nufin sai an kau da su daga mulkin su ba
فيما يخالف الشرع a cikin duk abin da su shugabannin suka zo da shi wanda yake ya saba da shari'a
وترك قتالهم da kuma cewa a bar yaƙarsu ما kada a ce za a صلوا yaƙe su in dai za su yi sallah
ونحو ذلك da abin da ya kama da wannan حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا حدثنا عمرو عمرو بن بن يحيى، يحيى حدثنا حدثنا قتادة عن الحسن قتادة عن عن عبد ضبة الله بن بن مسكن عن أم سلمة أن رسول Allah الله sallallahu alaihi wasallam kala ya قال ce ستكون أمراء nan gaba za a yi sarakai iri daban-daban وتعرفون وتنكرون za ku ga wani abin sun zo da shi ya yi daidai wani abin kuma sun zo da shi ba daidai ba فمن عرف برئ wanda ya ga abin da yake daidai ya kyale shi kenan ya kubuta ومن أنكر سليما wanda ya ga abin da ba daidai ba ya ce ai abin nan ko da aka yi ba daidai ba ne to shi ma ya kubuta har wajen allah an yi abu ba daidai ba ya fito fi abin nan da aka yi ba daidai ba ne maganar nan da ka faɗa allah ya taimake ka ba daidai ba ne ba ba haka abin yake ba
ولكن من رضي وتابع wanda ya laifi wanda an faɗi magana ba daidai ba ya san ba daidai mace amma ya daibi ai gara mu shiga a yi da mu ma abin da ake samu ma samu ba za mu a to wanda ya haka to wannan shine fa
qalu zaben ta ce afala nuqatiluhum mun game da irin wannan shugabannin me zai hana mu yaƙe su mu yaƙe su man ai maganin su a maimakon a tsaya faɗa musu da baki ai lokacin ka faɗa da bakin ba magani ke ba Mm. qala manzo Allah ya ce La, a'a, ba ku yaƙe su, sallu.
matukar dai suna sallah matukar suna sallah to kan ku yaƙe su
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان حدثنا معاذ وهو ابن وابن هشام هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة حدثنا الحسن عن ضبة بن ميسن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya- ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce إنه يستعمل عليكم أمراء lamarin da sha'anin za a yi sarakai za a yi muku sarakai iri daban-daban za ku gamu da shugabanni iri daban-daban nan gaba وتعرفون وتنكرون za ku ga wani abin an yi yayi daidai za ku ga wani abin an yi ba daidai ba ومن كره فقد برئ wanda aka yi abin da ba daidai ba yaki ya fito fili ya faɗa matuƙar akwai damar a fito a faɗa din to ai ya kubuta har wajen Allah bai laifi ba ومن أنكر فقد سلم ba wanda yake wanda ma ya fito fili ya faɗa ya yi inkari to ya kubuta ولكن من رضي wanda وتابع za a ce ya yi laifi duk da cewa ba shi ya ba amma wanda aka yi abin da ba daidai ba ya san ba daidan ba ne amma ya yarda da shi saboda ai wanda suka yi su ne masa wani alheri ko yana samun wani abu daga gare su ya ya zama ya yarda da hakan ya bi su
قالوا يا Sahabbai رسول الله suka ce, "Ya Rasulallah." ألا نقاتلهم irin wannan masu kawo abin da ba daidai ba me zai hana mu yaƙe su kawai ai maganin a maimakon a tsaya faɗa musu da baki a yaƙe su ma قال لا Allah ce a'a ku Ma ce- sallau.
ku ce za ku yaƙe su matuƙar dai suna sallah
أي من كره بقلبه ai وأنكر wanda بقلبه yake da zuciyarsa ya yi musu a zuciyarsa حدثنا أبو الربيع الأتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا المؤلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن ميسن عن أم سلمة قالت ummu salama Allah ya kare da gare ta tace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ya ce, ذلك kamar wancan hadisin غير أنه قال sai dai a wannan ruwayar ya ce faman an kara faƙar wanda yake an yi bari'a ba daidai ba ko yi musu a zuciyarsa to ya faman kariha faƙar salima wanda ya fito fili ya faɗa ya kubuta wanda ma a zuciyarsa ne yake bai iya fitowa fili ya faɗa ba amma dai zuciyarsa ba ta taɓa yadda da haka ba to shi ba dai ya kubuta
حدثنا واسن بن ربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن هشام عن لاسن عن ضبة بن ميسن عن أم سلمة قالت ummu salama ta ce قال رسول الله الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم فذكر ya مثله mace kamar wancan hadisin da ya gabata إلا قوله Sai dai ولكن من fadin رضي sa ba- وتابع walakin man radiya wa taba'a da lam mutuwa.
yadhkuruhu.
wannan waya ba ambaci wannan ba
باب خيار الأئمة وشرارهم waɗanda suka sha- zaɓaɓɓu a cikin shugabanni shugabanni na kirki sufofinsu da kuma munanan shugabanni shugabanni da ba na kirki ba za a faɗi sufofinsu حدثنا إسحاق بن إبراهيم العنزلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم zaɓaɓɓu a cikin shugabanninku su ne shugabannin da kuke son su su ma suke son ku مم. ويصلون عليكم Kuke muku وتصلون عليهم sallah su ma suke muku ba ku tsaya kuma kuke musu sallah su ne muku sallah kuma ku ne musu sallah
وشرار أئمتكم الذين Wanda suke تكبرونهم miyagu a cikin ويكبرونكم shugabanninku su ne wanda kuke kin su su ma suna kin ku وتلعنونهم ويلعنونكم kuke la'antar ku kuma kuke la'antar su إلى يا رسول الله aka ce ya rasulullahi أفلا ننابذهم بالسيف irin wannan shugabanni wanda ba na kirki ba Mhm.
in mun game da irinsu me zai hana mi fito na fito da su da takobi mu ɗauki takobi a kansu mai maganin su kawai فقال لا sai manzala ce a a ka a yi haka ما أقاموا فيكم الصلاة matuƙar dai za su yi muku sallah matuƙar za su tsaye da sallah a cikin ku
wa idza ra'aytum min wulatukum shay'an takrahunahu in kun ga wasu a cikin masu mulkin ku masu yi muku sarauta sun yi abin da ba daidai ba abin da kuke ke fakrahu to amalahu abin da za a yi ku ki wannan aikin wala tanzu yadan min da'atin amma kan ku ce za ku zare hannunku daga biyayya kada wannan aikin da yake ba daidai ba ya sa ku ce za ku yi masa tawaye مم. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرزة بن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول yana cewa سمعت عوف بن مالك a الأشجعي wani malami يقول Al-Azhari yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رعاة wanda أئمتكم suka zaɓa ku a cikin shugabanninku الذين تحبونهم ويحبونكم kuke son su su ma suke son ku وتصلون عليهم ويصلون عليكم kuke musu sallah su ma suke muku sallah وشرار أئمتكم الذين تبجرونهم ويبجرونكم a mafi lalacewa a cikin shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙi suke ƙinku kuke ƙin su- suke ƙinku وتلعنونهم kuna ويلعنونكم la'antar su su ba suna la'antar ku قالوا a suka ce قلنا يا رسول ya الله Rasulallahi, أفلا ننابذهم me عند zai hana ذلك mai fito na fito da su a wannan lokacin قال لا lalace a kan ku ce za ku fito na fito da su ما أقاموا فيكم matuƙar الصلاة dai za su yi muku sallah matuƙar za su tsaye da sallah لا ما Kan ku أقاموا ce za فيكم ku fito na الصلاة fito da su, matuƙar dai za su yi sallah ألا na'am من ولي عليه وال wanda wani shugaba ya jibinci lamarinsa فرآه يأتي ya شيئا من ga معصية الله shugabannin nasa yana aikata wani abu daga abin da yake saba wa Allah ne فليكره ما يأتي من معصية to الله ya ki abin da shugaban yake aikatawa na daga saba wa Allah wala yanzu an na yadan min da'atin amma kai ya ce zai zare hannunsa daga biyayya
qalbun jabirin ibnu jabir ya ce fa qultu liruzaikin na ce li'ani Yani liruzaikin.
liruzaikin yana liruzaiku hina haddathani bi hadha alhadith yani ya faɗa min wannan hadisin Allah ya abal miqdami dan Allah ne ma magiya ka faɗa min abul makidani la haddathaka bi hadha ya faɗa ma wannan hadisi aw samita hadha min ko ka ji wannan muslimin daga qarazata karazata yaqulu samitu ya- aw yana cewa ya ji auku ya Allah sallallahu alaihi sallallahu wasallam yana cewa qala ya ce fajasa ala rukbatayhi sai abul mikidani ya durƙusa bisa gwiwoyinsa wato shine ruzaiku wasta qabala ya alqiblata kaji alƙibla fa qala ya ce إي والله الذي لا إله إلا هو Kwarai.
لسميت المسلم بن na قرزة rufe da ubangijin da ba wanda ya cancanci abauta in ba shi ba wallahi na ji maganan nan daga musulmin karazata يقول yana cewa سمعت عوف بن ya مالك dawo da يقول malikin yana cewa سمعت رسول الله "Ya صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam, حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد يولد وقال إسناد.
رزيق مولى Uzaiku بني ya ce, فزارة to yace Uzaiku bararren banu kazara قال مسلم Mm, imam muslim yace ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرزة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم kamar بمثله wannan yadda ya gabata
باب استحباب مبايعة الإمام الجيشة babin cewa an so sarki ya caffa da rindina ko rindina ta caffa da sarki عند إرادة yayin da القتال aka nufi yaƙi rundunar da suke sa- tare da sarkin ko shugaban su yi caffa da shi cewa za su tsaya su yaƙi nan don allah ba za su gudu ba
وبيان بيعة الرضوان da تحت kuma الشجرة bayanin caffar da sahabbai suka yi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama wadda ake kira bai'atul rirwani Mm.
wadda yake an yi ta ne karkashin bishiya مم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعد حا تأويل.
حدثنا معبد بن روح أخبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر قال Mm, jabiru ya ce كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ranar yakin hudai ranar da aka yi sulhun hudaybiya mu dubu ne da ɗari hudu فبايعناه muka yi cafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وعمر آخذ بيده تحت alhali الشجرة sayyidina Umar yana rike da hannun manzon Allah karkashin bishiyar وهي سمرة wata magarya ce وقال yace بايعناه على ألا نفر kusa cewa ba za mu gudu ba ولم نبايع على الموت amma ba mun yi caffa da shi bisa mutuwa ba مم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة ها تابعي.
حدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال za ta wata ruwaya ruwaya salamatu aka ce sun yi caffa bisa mutuwa مم.
Eh, a sun yi caffa bisa mutuwa shi yasa aka ce wato tayi kowa da irin yadda shi ya nasa ya yi caffar tasa نعم Ehem, a- ko kuma a ce ai abin da ake nufi da caffar masa ba za a gudu ba cewa in ba za mu gudu ba har sai mun gamu da abokan gaba ko a kashe mu wanda wannan shine ma'anar caffar masa mutuwa wato za mu yi juriya to ko da haka zai sa a ce an mun mutu to مم.
amma da farko kenan ba a faɗi lafazin mautu ba amma dai an faɗa abin da ya kunshi haka to shi yasa wannan wasu a cikin marwaitan suka ruwaito iyaka lafazin da aka faɗa wasu kuma suka kawo ma abin da lafazin zai sada zuwa gare shi to نعم قال وحدثنا- to wa da sana abubakar bin abi shebata حدثنا ابن عيينة ها وحدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال jabir bin abdullahi yace لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت Allah ba sallallahu alaihi wasallam bisa mutuwa إنما بايعناه على أن لا نفر da shi mun yi ne akan cewa ba za mu gudu ba حدثنا محمد بن عاتم حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابرا يسال كم كانوا يوم ya الحديبيه ji jabiru ana tambayar sa sun kai mutum nawa ranar da aka caffar hudaybiya قال ya ce كنا أربعة عشرة مئة mun kasance mu ɗaruruwa goma sha hudu ne dubu da ɗari hudu فبايعناه muka yi caffa da manzan Allah وعمر آخذ بيده تحت الشجرة alhalin manzan Allah am sai na Umar yana rike da hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin bishiyar وهي سمرة wata magarya ce فبايعناه muka yi caffa da manzan Allah غير جد بن قيس mutum الأنصاري da ake kira Jaddub da Qaisin wanda mutumin Madina ne yana cikin munafukai اختبأ تحت بدن بئيره sai ya koya ƙarƙashin cikin raƙuminsa ya kwanta raƙumin ya rufe shi da cikinsa don ka a ganshi a ce zo ya cafa
وحدثني ابراهيم بن دينار حدثنا حجاج بن محمد الاعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج واخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يسال يا هل جابر بايع أنا النبي كان صلى الله عليه بيسأل.
وسلم بذل الحليفه shi a- shi jabiru ya yi cafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Zulhulaifa ko manzo Allah ya yi cafa da mutane a Zulhulaifa فقال لا jabiru ya ce a a ai ba a Zulhulaifa aka yi cafar ba ولكن صلى بها abinda ya faru abinda ya afku manzo Allah ya yi sallah a Zulhulaifa مم. ولم يبايع عند شجرة إلا Manzo Allah الشجرة bai التي caffa da mutane بالوديبية ba a gindin wata bishiya in ba bishiyar da take a hudaybiya ba مم. قال ابن جريج ibnu jurayj yace وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ya jabir ibn abdullah yana cewa da annabiyu sallallahu alaihi wasallam ala bi'ir al-hudaybiyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a gari yadda take hudaybiya
حدثنا سعيد بن عمرو الاشجعي وسويد بن سعيد واسحاق بن ابراهيم واحمد بن عبدة واللفظ لس- لسعيد قال سعيد واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال jabir ibn abdullah yace كنا يوم الحديبية 1400 an kasance mu dubu da ɗari hudu a ranar da aka yi caffar hudaybiya فقال لنا النبي صلى الله Annabi عليه وسلم wasallam yace da mu أنتم اليوم خير أهل الأرض ku dinnan a yau Mm.
ku ne kuka fi kowa a duniya الله أكبر ku ne mafifita a yau a duniyan nan وقال جابر jabiru ya ce لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة الله أكبر الله أكبر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة na tambayi jabiru na abdullahi daga wanda suke caffa da manzan Allah a bishiyan nan فقال ya ce لو كنا مئة ألف لكفانا ai ruwan da ya bubugo daga rijiyar nan ta hudaybiya wanda manzan Allah ya yi addu'a a kanta da a ce mun kai mutum dubu ɗari ruwan nan zai wadatar da mu كنا ألفا وخمسمائة da wato mu dubu ne da ɗari biyar Mm.
mu dubu ne da ɗari biyar وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس ها تعويل وحدثنا رفاعة بن خيسم حدثنا خالد يعني الدهانا كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال jabir na Allah ya ce لو كنا مئة ألف da ce لكفانا mu- mu dubu ɗari ne da wannan ruwan ya wadatar da mu كنا خمس عشرة مئة mu a dubu ɗari ne a mu a ɗaruruwa goma sha biyar ne Mm.
mu dubu ɗaya ne da ɗari biyar
وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمشي حدثني سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ na ce da jabir ibn abdullah ku nawa ne a sanda kuka yi shaffa قال ya ce الفا واربعمائة mu dubu ne da arba'amiya مم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شوبة عن عمرو بن عن عمرو يعني بن مرة يا حدثني عبد الله بن ابي اوفى قال ya ce كان أصحاب الشجرة ألف وثلاثمائة wanda suka yi shaffa da manzo Allah karkashin bishiyar nan mutum dubu ne da ɗari uku وكان الأسلم سمون المهاجرين aslamu sun kasance su munal muhajirina su ne ɗaya bisa takwas na muhajirai su ne ɗaya bisa takwas na muhajirai حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حا تاويلي.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله dole sinadin yadda yake ya gabata وحدثنا يا ابن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد أن الحكم بن عبد الله بن الأرجي عن معقل بن يسار قال na jimla nasari ya ce لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله na عليه وسلم gani يبايع ranar da aka الناس caffa da manzon Allah karkashin bishiya alhali manzon Allah yana caffa da mutane وأنا رافع غصنا من Ina أجسانها ɗaga wani reshe الرأسي daga rassan bishiyar daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam ونحن أربعة عشرة mu مئتان dubu ne da ɗari hudu قال jabiru ya ce لم نبايعه على الموت makilin ne tsarin kai makilin ne Na'am.
tsarin ya ce ba mai tafa da manzo Allah bisa mutuwa ba ولكن بايعناه على ألا A'a, mun yi tafa نفر da shi ne dai bisa cewa ba za mu gudu ba مم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد وحدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو أوانة عن طارق عن سيد بن المسيب قال مم.
كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه Bayi na وسلم عند الشجرة yana cikin wanda suke tafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin bishiya قال yace فانطلقنا في قابل حاجنا muka tafi a shekara mai zuwa da nufin mu je mu yi hajji فأفي علينا مكانها muka kasa gane inda bishiyar nan take فإن كانت تبين لكم idan ku kun gano ta فأنتم أعلم za a je kenan kun fi mu ilimi ko inda mu mun je mun nema mun nema ba mu samu ba in ku haka wacce kun iya gano ta ashe kenan kun fi mu ilimi
وحدثني محمد بن رافع حدثنا ابو احمد قال وقراته على نصر بن علي عن ابي احمد حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سيد بن المسيب عن ابيه انهم كانوا عند رسول الله ina da صلى الله عليه manzala وسلم عام sallallahu alaihi wasallam الشجره shekarar da aka yi caffa da shi a karkashin bishiya قال yace فنسوها من ina العام aka gane wannan المقبل bishiyar a shekarar da ta zo da baɗi ta yi sai suka rasa ina bishiyar take مم. حدثني حجاج بن شاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة حدثنا شوبة عن قتادة عن سيد بن المسيب عن أبيه قال amma haifinsa musayyabu ya ce لقد رأيت na الشجرة ga wannan bishiyar ثم أتيتها بعد sannan na je ga bishiyar bayan nan فلم amma na أعرفها kasa gane ta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة na ce da salamata على أي شيء بايعتم رسول الله akan صلى me الله عليه kuka وسلم shafa يوم da manzo Allah الحديبية sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya قال yace على الموت mun mu shafa da shi bisa mutuwa wannan ruwayar ta bayyana cewa ai bisa mutuwa ne ma aka yi shafa وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا يزيد عن سلمة بمثله Mm.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المهزومي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال yace أتى وآت wani mai zuwa ya zo masa فقال yace هذا كبر هنزلة يبايع ga الناس irin hanzalata yana sa mutane suna shafa da shi فقال sai yace على ماذا suna shafa da shi akan me kala ya ce alal mauti duk da mutuwa cewa duk abin da za su yi za su yi su kare shi har- ko da mutuwa ce kala ya ce la ubayu ala hadha ahadan ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zan cafa da wani ba bisa wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na cafa da shi bisa mutuwa Mm.
amma ba wani wanda zan sake cafa da shi bisa mutuwa ba manzan Allah
babu tahrimu ruju'il muhajir ila istidan wadanihi babin cewa haramun ne wanda yake ya yi hijira don Allah a ce kuma ya bar inda ya yi hijirar ya koma kasar cewa haka din haramun ne
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن سماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوي انه دخل على الحجاج ya فقال shiga wajen hajjaju ya ce يا ابن الاكوي kai ibn al-akawai ارتددت على عقبيك ka koma da baya da baya ne تعربت ka koma mutumin ƙauye da kana zaune a madina ka koma a ƙauye قال sai ya tsara لا mafi ya ce a'a ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala ne اذن لي في sallallahu alaihi البدوي izinin in zauna a ƙauye na zauna ne a ƙauyen bisa izini na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam باب المبايعة بعد فتح مكة babu yin caffa bayan buɗin makka على cewa a الإسلام yi caffa da wanda yake shugaba bisa musulunci da والجهاد cewa za a yi yaƙi don a taimaka wa addini da والخير ayyuka na alheri duk za a yi وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح da kuma bayanin abin da ake nufi da hadisin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sauran hijira bayan an buɗi makka نعم حدثنا محمد بن صباين أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأهولي عن أبي عثمان النعدي حدثني مشاجع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه na je وسلم da manzo أبايه Allah على sallallahu alaihi wasallam الهجرة ne tafa da shi bisa hijira فقال sai ya ce إن الهجرة كرمرا a لأهلها hijira ta riga ta gabata ga masu ita a yanzu ba maganar hijira hijira an yi an gama مم، ولكن على الإسلام والجهاد amma abin da za والخير ka yi tafa a kai ka tafa bisa musulunci da yin yaƙi in yaƙin ya kama مم.
da aikata duk wani aiki na alheri ayyukan alheri
وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسير عن عاصم عن ابي عثمان قال اخبرني مشاج بن مسعود السلمي قال جئت باخي ابي معبد الى رسول الله صلى الله na عليه zo وسلم da بعد ɗan الفتح uwana shine Abu Ma'badin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan budin Makka فقلت يا رسول الله nace ya Rasulullahi بايعه على الهجرة ina so ka kafa da ɗan uwan nan nawa bisa hijira قال sai manzon Allah ya ce قد مرت الهجرة an gama magana بأهلها hijira ga masu ita قلت nace فبأي شيء to da me تبايعه za ka kafa da shi قال sai manzon Allah ya ce Alal zan islami.
kafa da shi bisa musulunci da والجهاد cewa ya yaƙi in Wal khairi.
yaƙin ya kama da kuma ayyuka na alheri
قال أبو عثمان Abu Suwana ya ce فلقيت أبا معبد ya game da abu ma'abadin da Ba ka ba gaba su na ba bi shi kawai labari mujahidin.
da abin da mujashi'u ya faɗa فقال ya ce صدقا kwarai haka akai حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد Mm, da wannan sinadin قال مم.
فلقيت أخاه فقال صدق مشاجع a ya ce mujashi'u ya gaskata ولم يذكر أبا bai معبد ambaci cewa sunan aba ma'abadu ba حدثنا يا بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داووس عن ابن عباس قال abdullahi abbasin allah kare dagare su ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم dan الفتح allah ya faɗa ranar da aka buɗu makka فتح مكة shine buɗin makka لا هجرة Yau- daga yau ba magana hijira ba magana a hijira daga makka a tafi madina walakin jihadun wani ya abin da ya rage yaƙi don taimakawa addini ko da sanda yaƙin bai kama ba ya zama musulmi yana zaune da niyyar in yaƙin ya kama to zai
wai za su firtun da an ce fantiru ku fito to ku fito da an ce a fito a taimakawa addini to a fito a taimaka masa
wadda sana abubakar bin abi shebata wa abu kuraibin kala da sana wakiwon an sufiyana ha wadda Tawili.
suna isa bin wansurun wa bin rafi'in an ya bin adama hadda sana mufaddalun yani bin muhalhilin ha wadda sana abdu bin humaidin أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي بن أبي أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عائشة عن عائشة قالت sai da Aisha Allah ya kare da a gare ta tace سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن an tambayi manzo Allah الهجرة sallallahu alaihi wasallam daga hijira وقال yace لا هجرة بعد الفتح a ba hijira bayan budin Makka ba sauran hijira bayan an buɗe Makka ولكن جهاد ونية amma abin da ake bukata daga dukkan musulmi shine yaƙi da niyyar cewa in yaƙin ya kama zai وإذا استنفرتم duk sanda فانفروا aka nema daga gare ku ku fito to lalle ku fito
وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أ- حدثني ابن هشا- شهاب الزهري أ- حدثني أداو بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال أداو بن حدثني يزيد أبو سعيد الليثي.
الخدري ya musu hadisi ya ce abu sa'id al-hudri ya min أن hadisi أعرابيا سأل رسول الله cewa wani صلى balarabe الله ya عليه tambayi وسلم عن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga الهجرة hijira فقال Ya ce- manzo Allah ya ce ويحك kai danka إن شأن الهجرة لشديد kai lamarin hijira abu ne mai tsanani هل لك من إبل kana da raguma قال نعم yace kwarai فهل تؤتي صدق- صدقتها kala yace fa har tuti sadaka da kana bada zakata قال نعم yace kwarai ina bayarwa قال فعمل من وراء البحار yace to shikenan ka je duk inda kake ka ci gaba da ayyuka na kirki Hmm.
ko da tsakaninmu da kai akwai koguna magana Bayan Allah- cewa da kai wai za ka yi hijira kan ka dawo nan ɗin kuma tafiyar ta ƙi ɗorewa Hmm.
kai dawo ka yi hijira ka zo kuma zaman nan ya gagare ka ka fita daga nan ya zamo ka yi ɗanyen aiki Allah akbar.
shi yasa ka haƙura da inda kake zaune Fa inna- amma ka tsaya ka yi aikin alheri Hmm.
fa'in Wannan da lalai wani yanzu ranar tabaraka wa ta'ala ba zai Amurka rage ma komai ba daga aikinka ba zai tawaye ma komai ba daga ladan ayyukanka نعم وحدثنا هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد dole مثله sanin kamar sa غير أنه sai dai قال ya faɗa ta إن sarwaya الله لن يترك من عملك شيئا ubangiji ba zai rage ma komai ba daga ayyukanka وزاد في ya الحديث dade ya ta a ta sarwayar قال yace هل تهلبها يوم وردها kana tatsatta ranar da ta sha ruwa wato kana tatsatta dan ka raba wa masu wucewa Mhm.
irin yanda larabawa na kirki sukan yi نعم ranar da no- a, raƙuma suke zuwa shan ruwa to sai a tatsi nuna duk wanda ya zo wucewa a ringa ba shi daga nuna Mm.
ya zama kamar wani abu ne ake na taimakawa al'umma kuma za ta mai wannan balaraban kana irin wannan قال نعم ya ce kwarai yana yi
باب كيفية بيعة النساء babin siffar yadda mata ke cappa حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce كانت المؤمنات إذا mata هاجرن mummune إلى sun رسول kasance الله idan صلى الله عليه suka yi hijira zuwa ga manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam يمتحن بقول الله عز وجل ana gwada su ana yi musu jarrabawa da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ya wannan يبايعنك annabi mai girma idan mummune mata sun zo gare ka dan su taffa da kai على أن لا يشركن بالله sun cewa ba شيئا za su tare da wani abu da Allah ولا ba za su يسرقن yi sata ba ولا ba يزنين za su yi zina إلى ba آخر har الآية zuwa ƙarshen ayar قالت عائشة a, da wannan ake musu bai'a مم.
Aisha ta ce فمن أقر بهذا من المؤمنات wanda duk ta yadda ta yi ikirari da cewa za ta yi aiki da abin da ayar nan ta kunsa daga cikin mummune mata فقد أقر فقد أقر بالمهنة hakika ta yi wa kanta ikirari da wannan gwajin da aka yi mata وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قررنا بذلك من قولهن ya manzala sallallahu alaihi wasallama yana ya kasance idan sun faɗa haka suka yi ikirari da faɗinsu da bakinsu cewa duk abin da ayan nan ta kunsa za su yi aiki da shi ba su ba shirka ba su ba sata ba su ba zina ba su, su zo da abin da yake kage ba su ba saba wa manzo wala yasi na kafe ma'arufin
قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن to ألقنا ku je فقد بايعتكن wallahi na ku je na yi cappa da ku
ولا والله ما Aisha ta ce, مسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة na rantse قط muku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannunsa bata taba hannu bata taba taba hannun wata mace ba da dai
غير أنه يبايعهن sai dai بالكلام yana cappa da su shiru da magana
قال عائشة aisha ta ce والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قدوم wallahi manzo Allah bai riki taffa ba ga mata da ɗai إلا بما أمره الله sai ko تعالى aiki da abin da Allah ya umarce shi ya ayyuhan nabi wiza ja'akal mu'minatu مم. وما مسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة tafin قدوم manzo Allah ba ta taba taba tafin wata mace ba da ɗai
وكان يقول لهن ya kasance yana faɗa musu إذا أخذ عليهن idan ya riki alkawarin gare su قد بايعتكن na yi taffa da ku ku je na yi taffa da ku da كلاما baki kawai ba da miƙa hannu ba
وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو داير قال ابو داير اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته عن بيعه عائشة.
النساء ta bai wa rotu labari daga sifarin da mata ake caffa قالت ta ce ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امراه manzana قط sallallahu alaihi wasallam bai taba shafar jikin mace ba da, da, da hannunsa da ɗai الا ان ياخذ عليها sai fa idan wadda take ah, wa- wato zai riƙe alkawari ne gare ta to da baki ake riƙon alkawarin فاذا اخذ اخذ عليها idan ya riƙe alkawarin gare ta ta فادته ce ta yi alkawarin قال sai ya ce da اذا ita بي je فقد بايعتك to na yi tafar da ke ba sai kin miƙo hannunki ko na miƙo hannuna ba
babul bai ata ala san'i wa dati bi babin mastada cewa ana yin caffa ne bisa cewa za a ji a bi a cikin iyaka abinda shi wanda ya caffare yake da iko a kai
da suna ya bin ayuba wa kutai bato bin haj- wa bin hujirin wallafa zali bin ayuba qalu haddathana isma'ilu wa huwa bin ja'farin akhbarani abdullah bin dinari annahu sami'a abdullah bin umara yaqulu kunna nubayu rasulullahi Mun kasance sallallahu alaihi muna wa caffa da sallama manzo Allah sallallahu alaihi ala wasallama sam'i wa bisa dati ji da bi yaqulu lana fi yakan ce da mu masdatu iyaka ikon ku
babu bayanin sinil bulugi babin bayanin shekarar balaga in ɗa ko yaro ya kai shekara nawa ne za a ce ya balaga حدثنا معاذ بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عن أردني عمر رسول يجري.
الله صلى الله عليه وسلم يوم أود في القتال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jira da ni ya zai yakin odu a cikin wanda za su yi yaki وأنا ابن أربع عشرة سنة sannan yana ɗan shekara goma sha hudu فلم bai yadda in يجزني yakin ba saboda ban balaga ba ashe dan shekara goma sha hudu bai balaga ba وأرادني يوم الخندق na ya bijirar da ne kuma ranar yakin ganuwa wato a shekara ta hudu daga hijira yakin hudu shekara ta uku aka yi shi yakin ganuwa ko shekara ta hudu وأنا ابن خمس عشرة سنة sannan na kai shekara goma sha biyar فأجازني ya yadda in yakin ashe kenan a- wanda ya kai shekara goma sha biyar ya balaga wato da wannan hadisin shafi'awa suka yi aiki Mm.
suka tafi akan cewa shekarun balaga shekara goma sha biyar wanda duk ya kai shekara goma sha biyar ko namiji ko mace ko da ba wata alama da ta bayyana gare shi ta wajen shafi'awa sai a ce ya balaga amma malikawa suka ce a'a in alama ta bayyana gare shi to ya balaga amma in bai ba wata alama da ta bayyana gare shi to sai ya kai sha takwas نعم
Ah, wa- wa- wato sai ya kai shekara goma sha takwas sannan za a ce ya balaga wa kullu takalifin bi shar'il aqli ma al bulugi bi damin aw hamli aw bi Na'am.
maniyin aw bi imbati sha'ar aw bi Mm.
samani ashratin hawlan zahar نعم قال نافع nafi yace فقدمت على عمر بن عبد العزيز lazo nan wa ibn abdul aziz وهو يومئذ خليفة alhali sannan umaru na abdul aziz yana halifa wato daga Haddatu wa shekara ta hadisa.
99 zuwa ta 101 نعم domin a wannan shekarun guda biyu shine Umar ibn Abdul Aziz yake halifa نعم na faɗa masa wannan hadisin فقال sai Umar ibn Abdul Aziz ya ce إن هذا لحد بين الصغير ashe والكبير kenan wannan shine iyaka tsakanin yaro da wanda yake babba فكتب إلى أماله ya rubuta zuwa ma'aikatansa gwamnoninsa أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة cewa duk wanda ya kai shekara goma sha biyar to a ware masa abin da za a bashi ka a ce za a hada da na gidansu nasa daban ومن كان دون ذلك wanda ko bai kai shekara goma sha biyar ba فجعلوه في الإيال to a sanya shi a cikin iyali ma'ana ka a ware masa a ba gidansu kawai
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن سليمان حا تهويلي.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفية جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مم.
غير في غير أن في حديثهم مم.
وأنا ابن أربع عشرة سنة fastasgarani فاستذكرني azan umar ya ce an bijirar da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da ni na dan shekara goma sha hudu ya ga cewa ai ni karami ne مم. باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار babin na babin hannun an yusa fara a ce za a yi tafiya da qur'ani zuwa kasar kafirai إذا خيف وقوع- وقوع بأ- وقوعه بأيديهم idan ana jin tsoron uku kada ya fada a hannayensu مم. حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال a ablan umar ya ce نهى رسول الله صلى الله مازال عليه صلى وسلم الله عليه أن وسلم يا يسافر يهني.
بالقرآن إلى أرض العدو kada a yi tafiya da qur'ani yayi hani daga yin tafiya da qur'ani zuwa kasar kafirai
حدثنا قتيبة حدثنا ليس ها حدثنا ابن رمح أخبرنا ليس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ya kasance yana hani daga a ce za a tafi da ƙur'ani zuwa ƙasar abokan gaba مخافة أن يناله العدو don tsoron kada abokan gaban su kam- su kama ƙur'anin ko su samu ƙur'anin
وحدثنا أبو رفيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ya ce a قال babu رسول umar ya ce الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance لا تسافروا ya ce kada بالقرآن ku yi tafiya ya ce kan ku yi tafiya da ƙur'ani فإني لا آمن أن يناله العدو ba na ban amince ba kada ga dan tafiyar taku da ƙur'ani a ce abokan gaba sun kama ƙur'anin قال أيوب ayyubu ya faɗa a tasa ruwayar فقد ناله العدو وخاصموكم به gashi yanzu abin haushi Mm.
kafiran sun samu ƙur'ani مم.
har ya zama suna jayayya da ku akan ƙur'ani مم. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني بن علية ها وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن ايوب ها وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فاني اخاف ni ina jin tsoron وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة ان يناله العدو hafin usman tsoron dan tsoron kada abokan gaba su samu ƙur'ani dan tsoron kada abokan gaba su sami ƙur'ani alam na sun tashi babul musabaqati bainal haili wa tarmini hakum To, alhamdulillah a bara an san bayan karatun da ake yi na shi muslim akan rafa wani abu wanda galibi dai duk abin da ake rafawa duk shekarun ma da suka wuce tun da aka fara abin da yake ya shafi azumi ne ko abin da ke bin azumi a bara akwai waɗanda aka karanta akwai wanda aka karanta na wasu matsaloli da imamu malik wato ya saba da sauran malamai ko da wasu malaman a ciki da irin hujjojin imamu malik a ciki ko na fandalawi to a bana ma insha Allah ta'ala za a karanta akwai wani malami babba wanda yake maliki ne wanda